إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إخوة الإسلام اعلموا أن من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بعد العبادات حمده وشكره والثناء عليه بما هو أهله فالعبادة التي يقوم بها العباد من صلاة وصيام وحج وزكاة وطاعة وبر للوالدين وإنسان للجيران وغير ذلك من العبادات التي يقوم بها العباد فالله تعالى هو من هدى إليها وهو من وفق لأدائها وهو من يقبلها ويثيب عليها وهو من يتجاوز عن التقصير في أدائها والله تعالى علينا أن نشكره سبحانه وتعالى على أياديه ونعمه كما أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك في كثير من آياته قال الله جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين والشكر عبادة عظيمة من أجل العبادات التي يقوم بها العباد تعظيما لله تبارك وتعالى عباد الله إن استهبار نعمة الله على العبد بان العبادات من أجل النعم وأزكاها عند ربنا سبحانه وتعالى يا من سمتم يوم عرفة وهو يوم يكفر الذنوب سنتين اشكروا الله تبارك وتعالى حين هداكم له وأعانكم على صيامه فهذا من عند الله تبارك وتعالى من توفيق الله تبارك وتعالى ومن إعانته على العباد والله تعالى هو الذي من وفق لصيام يوم عرفة لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويا من ذبحتم أضاحيكم اشكروا الله تبارك وتعالى على ما وسع عليكم ورزقكم من أثمانها فاشكروا الله تبارك وتعالى إذ هداكم لتعظيمه سبحانه وتعالى بذبحها وما تمتعتم به من لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ويا من أقمتم أيام العشر ترتعون في طاعة الله تعالى وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشكروا الله تبارك وتعالى إذ هداكم وأعانكم على الصوارف والشواغل وعلى النفس الأمارة بالسوء وما ذلك أقمتم هذه الأيام المباركة هذه الأيام الفاضلة أبدتم الله تبارك وتعالى قمتم بعبادات كثيرة من إحسان إلى الجيران وإلى المساكين والفقراء ومن ذبح الأضاحي كل ذلك من توفيق الله تبارك وتعالى كل ذلك من هداية الله تبارك وتعالى لكم وما عليكم إلا أن تشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعم العظيمة التي قمتم بها والتي رزقكم الله إياها وحرمها كثيرا من عباده بل مئات بل مليارات الناس لم يحصلوا على هذا التوفيق وعلى هذه الهداية فما عليكم إلا أن تشكروا الله تبارك وتعالى والله تعالى قد تأذن لمن شكره بالزيادة وقال المولى جل جلاله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والله تبارك وتعالى يزيد من الخير والصلاح لمن تعبد ربه تبارك وتعالى وشكره وفقد الله وإياكم لعبادته وشكره إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي لي واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على امتنانه وتوفيقه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وتسليماته عليه عباد الله قوموا بشكر الله تبارك وتعالى فإنه حري بنا أن نلحظ نعم الله تبارك وتعالى فيه وفيما شرع فيه من الشعائر والمناسك وفي كل أحكام الشريعة وأبوابها وتفصيلها فإننا إذا استشعرنا ذلك لهجنا لله تبارك وتعالى حامدين له شاكرين واتينا مواضع الحمد والشكر وجانبنا مواضع الجحود والكفر وعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم العظيمة التي رزقنا الله إياها وأنعم بها علينا التي قد سبقت في تلك الأيام الفاضلة وما زلنا في هذه الأيام المباركة التي شرع الله تبارك وتعالى لنا مطلق الذكر ولكن الذكر يتأكد بعد الصلوات الفرائض وعلينا أن نقوم بهذه العبادات التي بقيت في هذه الأيام الفاضلة المباركة وفقني الله وإياكم لذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الليل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنواع مسلمين مجد أولا الله سبحانه وتعالى cikin dukkan al'amuranmu gaba ɗaya, mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana waɗannan kwanuka masu albarka. kuma Allah ta'ala ya datar da mu ga ainihi gwargwadon abubuwan da muka tashi muka yi a cikin waɗannan kwanuka masu albarka. Mu sani cewa yana daga cikin mafifitan ayyukan da Allah subhanahu wata'ala yake so a gare mu. Bayan mun yi ibadodi, mu gode ma Allah, mu yaba Allah subhanahu wata'ala, mu ƙara maimaita yabo ga Allah ta'ala a bisa shiryar da ya shiryar wanda ya yi mun abu sa nuna mana abin da yake daidai da muka samu muka aikata wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya fi so ga bayi cewa bayan sun yi ibada to su gode ma Allah subhanahu wataala domin mi ibada da muke tashi mi sallah ce azumi ne zakka ce aiki haji ne umara ne biyayya ga uwaye ne sadaka ne kyautata ma talakawa kyautata ma marayu tausaya masu tausaya ma manyan mutane dattijawa taimaka ma malamai da almajirai dukkan ibadodin da zamu wane ne wanda ya gwada mu su Allah subhanahu wataala ashe Allah da ya gwada mu waɗannan ibadodi dan mu samu kusanci zuwa gare shi dan yayi mana da kyakkyawan sakamako duniya da lahira shi ya kamata mu gode ma domin Allah subhanahu wataala shi ya gwada mana waɗannan kuma shi ya mana gamdakatar mu aikata waɗannan ibadodin Allah ta'ala shine wanda in mun yi wannan ibada din shine wanda yake ba mu lada shine wanda yake saka mana da kyakkyawan sakamako Allah ta'ala wanda ya nuna mana wannan ibada shine wanda yake yabe mabawa idan ya samu matsala ya samu cikas da taurewa a cikin ibadar da Allah subhanahu wataala ya dora mishi kun ga babu abin da ya wajaba a gare mu banda kawai mu gode ma ubangiji Allah subhanahu wataala a bisa waɗannan ni'imomin da haka Allah subhanahu wataala ya umarce mu wurare masu tarin yawa a cikin alkur'ani mai girma da mu kasance masu godiya ga Allah Allah wani wuri ya ce balillaha fa'budu wa kum minash shakirin ka bauta ma Allah shi kadai kuma ka kasance daga cikin waɗanda suke godiya ga Allah subhanahu wata'ala don haka tunanin neman Allah ga bawa bayan ya kare ibada bawa ya zaki halarto nemomin Allah subhanahu wata'ala akan shi yana daga mafi girman nemomi kuma yana daga nemomi mafi tsarki a wurin Allah subhanahu wata'ala mana duk lokacin da wata nema ta same ka to ka tuna Allah subhanahu wata'ala cewa shi ne ma wannan nema idan ka tuno wannan nema me ya kamata kai sai ka gode ma Allah subhanahu wataala kai ba Allah ta'ala domin babu wanda ya isa maka in ba Allah da abin da ka gani dumu dumu a cikin shi mai yawa ne ko dan kadan to Allah ta'ala ne ya maka ba wani ba saboda haka shine wanda da farko ake fara gode ma domin mi duk abin da yake tare da bayi gaba daya to daga wurin shi ne Allah subhanahu wataala don haka uwa musulmi waɗanda suka samu suka yi azumin rana arafa ranar da in ka azurce ta ana karkare masu labban shekara guda biyu waɗanda suka samu wannan taufiki da wannan shirya ta Allah su gode ma Allah ta'ala domin Allah ta'ala ne ya gwada musu ya shiryar da su kuma ya taimake su a bisa azumtan wannan rana mai albarka irin alherin da za ka samu kai azumin rana ɗaya a gafarta ma ko a karkare ma zulubban shekaru guda biyu shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa wannan ba karamar nema ba ce to tun da babban nema ce gode ma Allah subhanahu wataala ya kamata ka yi domin nemo ma Allah gaba ɗayan su duman ya ne sai dai waɗansu sun yi wasu farala da haka kowace ma Allah ta'ala ya ma kamata ya ka gode ma Allah subhanahu wataala ina waɗanda suka samu suka yi yanke yanken dabbobinsu suka yanka raguna ko akuyoyi ko tumaki ko shanu ko raƙumma mazansu da matansu ina suke waɗanda suka yi ma Allah subhanahu wataala wannan ibada ina suke waɗanda suka karɓa kiran Allah subhanahu wataala da yace su yi wannan ibada su gode ma Allah ta'ala abu sa yalwa da Allah ya masu yalwata musu da Allah ya Allah ya fada da arzikin shi a gare su Allah ya azurta su da kudaden waɗannan dabbobi din waɗanda za su yankawa musamman wannan shekara da dabbobi suka yi tashin gwabran zabi suka yi tsadar da ba taɓa ganin irin ta ba karamar dabbar da ba za ka sai jikka saba'in tamanin ita ce bana aka yi na yin ita jikka ɗari da ishirin jikka ɗari da talatin kaga kudin sullinka abin yayi karin wani karamin talaka wanda yake tunanin da yake kashi 50 ko 60 ko 70 yana iya layya bana abin diya gagara wanda yanka dabba ba ta jika 80 shine bane sai akuya ta jika 50 yayi layya da ita wanda Allah ta'ala ya datar da shi ma yayi da akuya din yayi da dan bosuru din masu kudin kadan ba shi ma ya gode ma Allah dan wani yana nan yana ta neman yaya za a iya samu waɗannan kudaden da zai sayi a kudaden ko don bunsuru bai samu ba sau da aka sai a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ta'ala shi ne wanda ya shirya da mu zuwa ga wannan ɗin kuma Allah ta'ala ya ɗora mu musu hanyar da za mu girmama Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da muke yanka waɗannan dabbobin da in za mu yanka muna cewa bismillahi wallahu akbar Allah shi ya fi girma saboda haka a lokacin da muke yanka waɗannan dabbobi muna girmama Allah subhanahu wataala mu gode ma Allah mu yaba Allah subhanahu wataala mu kara maimaita yaban Allah domin Allah ta'ala ya ba mu daman moriya da jin daɗi da cin naman waɗannan dabbobi da yin kyauta da namominsu da kuma yin sadaka da su duka wannan taufiki ne na Allah subhanahu wataala ina waɗanda kuka raya waɗannan kwanaki masu albarka kuna kiwo a cikin biyayya ga Allah biyayya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kun tashi kun yi ayyuka masu kyau a cikin waɗannan kwanuka masu albarka ku gode ma Allah ta'ala wanda ya baku wannan dama wanda ya baku wannan ikon kuka tashi dare da rana wani ya yi azumi waɗannan kwanakin ne gaba ɗaya banda ranar sallah kwana tara tun daga rana ta farko ta zulhijja har zuwa rana arfa azumi yake yi wani cikin waɗannan kwanaki ya sauke alƙur'ani fiye da sau ɗaya wani fiye da sau biyu wani fiye da sau uku wani fiye da sau hudu cikin waɗannan kwanaki masu albarka wani ya yi ma manzala sallallahu alaihi wasallam salati dubu kaza a cikin waɗannan kwanaki masu albarka wani ya yi tasbihi dubu kaza a cikin waɗannan kwanaki masu albarka wani ya yi sadaka sutura shi wani ya yi sadaka raguna wani ya yi sadaka kuɗi wani ya yi sadaka abinci a cikin waɗannan kwanaki masu albarka duk ku gode ma Allah ta'ala Allah ta'ala da ya shirye da ku ku yi waɗannan ibadori kuma Allah ta'ala ya taimake ku duk da akwai abubuwa da za su iya kauda ku daga aikata waɗannan kyawawan ayyukan amma ba su kauda ku ba saboda Allah na tare da ku ya taimaka muku akwai abubuwa da za su shagaltar da ku su ɗauke hankalinku amma duk da haka nan ba su ɗauki hankalinku ba saboda mi saboda Allah subhanahu wataala ya taimaka maku ya kama maku don haka Allah ta'ala ya hana duk wani abu ya shagaltar da ku Allah subhanahu wataala ya hana hatta rayukanku waɗanda suke yawan umarni da mugu aiki su hana ku tashi da ainihi waɗannan ibadodi waɗanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana a cikin waɗannan kwanaki masu albarka babu abin da za mu sai dai mu gode ba Ubangiji Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ya riga yayi shela ga dukkan wanda ya gode mashi da cewa Allah zai kara mashi Allah ya ce wa id ta'azzana rabbukum ka tuna lokacin da Allah mahalicinku yayi shela yayi sanarwa cewa la in shakartum lalle in kun gode ma Allah la asidannakum lalle sai na kara muku wala in kafartumu in kuma kuka yi butulci kuka ƙi yin godiya ga Allah inna azabi la shadid lalle azaba ta lalle azaba ce mai tsanani da haka Allah ta'ala yana tsara ma alheri alherin da mutum ya aikata Allah yana tsara mashi nagartar da kai da abin kirkin da kai Allah subhanahu wataala yana tsara maka haka Allah subhanahu wataala yana tsari da dadi ga dukkan wanda ya bauta ma Allah mahaliccin shi wanda ya godiya ga Allah subhanahu wataala alkawari ne na Allah alkawarin da ba zai tashi ba alkawari ne na gaskiya wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakinna akthara an-nas la ya'lamun Allah ya yi alkawari alkawarin Allah kuma bai tashi ba a saba shi yawancin mutane ne ba san haka ba abinda suka sani ya lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun abinda suka sani kawai rayuwar duniya amma game da lahira game da sha'anin addinin musulunci game da bin Allah da manzon shi mutane sun raukara sun shagara sun yi nisa bayan Allah subhanahu wataala yana kiran su zuwa ga gidan aminci wallahu yadahu ila daris salam wa yadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ta'ala yana kiran mutane zuwa gidan zaman lafiya gidan aminci gidan aljanna gidan da ba tashin hankali ba fara ba barazana ba fargaba a cikin gidan aljanna ba fada ba bacin rai babu damuwa kullum mutum cikin farin ciki yake kullum cikin dariya yake kullum cikin murna da annashawa yake kullum cikin walwala yake to Allah na kiran mutane su kuma mutane ba su jin wannan kira na Allah subhanahu wataala kuma Allah shine wanda yake shirye da wanda ya ga dama zuwa ga hanya Allah subhanahu wataala wadda take hanya ce madaidaiciya mai kakkiya don haka ‘yan wa musulmi mu ci gaba da gode ma Allah ta'ala wanda ya nuna mana waɗannan kwanuka da muke cikinsu kwanaki masu albarka mu gode ma Allah subhanahu wata'ala a kansu mu yaba Allah subhanahu wata'ala mu yi ta yaban shi domin mutane da yawa bare da muka yi wannan ibadodin da su yau da ba su nan da yawa wasu na can kwanta ba su iya ibadodin da muka samu muka yi mu kuma Allah ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu iko ya ba mu dama waɗannan ibadodi ashe babu abin da ya dace mu yi sai dai godiya ga ubangiji Allah subhanahu wataala saboda haka ya kamata gare mu mu zanki hange mu zanki diba nemomin Allah subhanahu wataala a cikin dukkan al'amura gaba daya a cikin duk abin da Allah ya sharanta da waɗannan ibadodi waɗanda Allah ya sharanta na aikin hajji da umra ibadodin da Allah ya sharanta a cikin waɗannan kwanaki na yanke-yanken dabbobi da yanke-yanken layya da hadaya wanda alhazai suke yi duk wannan abu ne da ya kamata mu zaki dibawa maga cewa Allah dan yana son bai sharanta mana waɗannan haka ma dukkanin abin da Allah ta'ala sharanta dukkan shari'o'in Allah gaba daya da ainihi babu dukansu babe babe da ke akwai a cikin hukunce-hukuncen shari'a mu gode ma Allah subhanahu wataala akan shi bayanai da ke akwai dalla-dalla ga yadda za ka tsarki ga yadda za ka alwala ga yadda za ka sallah ga yadda za ka yin zakka azumi ga yadda za ka aikin haji ga yadda za ka aikin umra ga yadda za ka zamantakewa ka da iyalinka duk waɗannan hukunce-hukunce da Allah sharanta mana kamata ya yi mu zaki kallonsu da idan basira da idan rahama da idan girmamawa ga Allah idan muka yi haka to za mu bude baki me yafi Allah subhanahu wataala mu yi godiya ga Allah subhanahu wataala idan muka yi haka to za mu je wurare na godiya wurare na yabo ga Allah subhanahu wataala ma'ana za mu yi abin da ya kamata mu yi kuma za mu nisanci dukkan wani wuri wanda yake wuri ne na butulci da kuma ainihin in yarda da nemomin Allah subhanahu wataala kan mu zamanto cikin bayi da Allah ta'ala ya zarge su ya ce ya arifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun sun ga sun san nemomin Allah sun san Allah ya musu waɗannan nemomi amma sai su bijirce ma waɗannan nemomin su kiyarda da su Allah ya ce yawancin su mafi yawan su butuli ne ba su godiya ga Allah subhanahu wataala to kan mu zamanto kamar su mu zamanto musulmi waɗanda muka amsa sunanmu na musulmi na masu yabo ga Allah masu godiya ga Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana ibadodin da muka cike waɗannan kwanaki masu albarka kuma Allah subhanahu wataala ya maimaita mana ya ƙara maimaita mana Allah ka maimaita mana Allah ka kai mu baɗin ba ɗaɗa ɗaɗa da ya Allah muna bauta maka ya Allah Allah subhanahu wataala game da tsawon rayuwa muna bauta maka ya Allah muna da'a gare ka da da'a ga manzon ka ya Allah taqabbalallahu minna wa minkum Allah subhanahu wataala ya karba gare da ya karba gare ku Allah subhanahu wataala ya fi mana dukkan laifukan mu Allah ya kara mana hadin kai da san junan mu da dungumar junan mu da taimakon junan mu da tausaya ma junan mu Allah ka warware mana dukkan matsalolin mu ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah ka kawo mana karshen talaucin da ya dame mu ya Allah ka kawo mana karshen matsaloli masu tarin yawa da suke mana dafifi ya Allah Allah ka dauke mana su ya Allah Allah ka kawo mana sauki a rayuwar mu Allah ka sa da abin da muka tinkara a rayuwar mu samu ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna sai a tsaye da sallah Shida abu. Za ka siya ko?
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
تقيم وتراجع عليه صوم فإن تسويد صوم كلام الصلاة عليه كلام الصوم الحديث الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين